ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صلى الله وسلم ومجد وكرم على نبينا محمد أعظم من حج وطاف وأتمر وأهدى وذبح أضحى وذبح الأضحى وأمر عباد الله إن الأيام تقترب أيام الحج والعمرة والمناسك والهدايا والضحايا والتكبير واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وادعوا الله بخيري الدنيا والآخرة ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وصلى وسلم على النبي الكريم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومبلغ علمه وآياته حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم يا سابل الستر إذا أخذ البلاء يا سامع الأصوات من تهت الأولى بحق نبيك المحبوب وكرسيك المنصوب أنت الله تطمئن تطمئن قلب الخائف المرؤوب من السيوف إذا سلت ومن الكروب إذا اشتدت ومن ومن قلوب الأعداء إذا غضبت واسودت وإن جاءونا فردهم وإنا وإن قاموا علينا فسدهم إنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم تحسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأشر البررة والأولياء الكرمة ربي إن رأس الفساد قد ظهر والآئسين بالفساد في الأرض قد غلب وليس لعبادك موئلا إلا إليك ودمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق ورد أسلحتهم فيهم وعليهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya kwanaki masu jujjuyawa yadda ya ga dama ya sanya shekaru masu canji ba juna wannan bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce haka muke muku muna jaraban ku da alheri da sharri fitina ne daga wurinmu amma kuma wurinmu za ku koma tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka girmama shi ka karrama shi karrama annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen wanda yayi haji yayi dawafi yayi umra ya bada hadaya ya yanka lahiya ya kuma umarni da yankawa bayan Allah wannan kwanaki ne na ibadu kamar yadda muka faɗa a wancan sati saboda haka mu daɗa kusantan Allah subhanahu wata'ala da yawan addu'o'i abinda Allah ya hore maka ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka yanka dabban ka kai da kanka kar ka yi ƙoƙarin cewa wai za ku yi tantan ku yi jam'in lahiya duk yadda za a yi in ɗan bunsuru ka samu na dubu goma sha ka saya ka yanka shi ne mafi alheri sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yakan yanka ɗan bunsurunsa mai shekara ɗaya a gidansa a yanka a ci naman ranar ya ƙare kowa yana farin ciki wuce amma gashe da idanunmu lahiya ta zama alfahari me yake nufi da cewa da idan su lahiya ta zama alfahari lan yalana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba maganan nama bane magana ne na neman yardan Allah abinda Allah ya azurta ka a wancan wata da ya wuce Allah ya ce yi na hatsi mu gani bayan ka gama azumi ka ɗauki hatsi ka bayar a wannan kuma watan ya ce ba da dabba mu gani cikin arzikin da na baka sai ka ɗauka ka bayar amma kar ka shiga cikin ruhu duk da wasu sun taurare sun rike wannan al'ada amma ni ina ganin bid'a ce a maimakon sunna domin ana kokarin ne a mai da lahiya ta zama kaman karamar sallah kowa tantan karamar sallah tantan babban sallah tantan shikenan ana nan nan gaba sai daga ba mai yanka saniya shi kaɗan sa sai mai dukiya ba mai yanka rago kowa yana son ya samu naman saniya wannan kuma ba shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji da ku ji kar ku ji da wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna faɗa muna daɗa maimaitawa wanda yake jin yana da hujja da tafi namu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taɓa yi wa kansa lahiya da saniya ba wa kansa na ce amma ya yanka saniya amma duk inda ya yanka saniya sai ya yanka rago ba a taɓa samun lahiyan da annabi yanka saniya bai yanka rago yakan yanka rago ya ce wa kansa ya ranka ko raguna biyu ya ce wa kansa ya kuma yanka saniya ya ce wannan na iyalinsa amma shi wa kansa bai taɓa yanka saniya rago yake yankawa ko ba kai da rago ya fi falala ba dai a nan ka san dai manzon Allah wanda ya zaɓa ya fi zaɓin ka bayan Allah kwanaki suna ta kusantowa kwanakin hajji da umra da ibadodi da hadiyoyi da lahiyoyi da kabbarori to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko sama da yadda kuke ambatan iyayenku ku roƙi Allah alherin duniya da na lahira daga cikin mutane akwai wanda za ka ji yana ce Allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka kiyashe mu azaban wuta amma akwai wanda za ka ji yana addu'an sharri sai ka ce yana roƙon alheri kai mutum ya cika gaggawa ka ji mutum yana ce Allah ka halakar da wani Allah ka halakar da shugabanninmu Allah ka yi kaza kaza Allah ka karka nuna musu hanyar gane gaskiya ko Allah ka to duk wannan wa kake addu'a kana addu'a ne wa kanka idan ka ce shugabanka ya lalace to in ya lalace waye zai sha wuya su duk lalacewansu ba za su rasa ci ba ba za su rasa sha ba ba za su rasa makwanci ba ba za su rasa hawan mota ba ba za su rasa jin daɗi ba kuma su yi ta kashe ku su kuma kin tausaya muku saboda haka in ka yi addu'a gare su ka yi addu'a ne wa kanka duk lalacewan shugaba ba mu ce shugabanni ba su lalace ba ba mu ce shugabanni ba su da laifi ba amma gaskiya da yawa daga cikinmu ko mutum ya ki ko ya so tauhidinsa ya tafi da yawa tauhidinmu ya tafi in bala'i ya zo kowane irin bala'i ka ce shugaba ne ya kawo ko fari aka samu za ka ce dalilin shugaban nan ne aka yi fari idan aka yi yunwa ka ce dalilin shugaban nan ne aka yi yunwa ko yana tambayan ka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yunwa sahabbai suka zo kace ya rasulullah a kayyade farashi yace ba zan kayyade ba ni ba azzalimi ba ne ina fatan in haɗu da Allah ban zalunci kowa ba to waye jawo bari kuma manzon Allah ne shugaba kuma Allah ya ga dama manzon Allah shine annabin rahama wanda dalilinsa sai ya zama babu wanda ya sha wuya to amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya kawo fadi da yunwa har ana neman a yi farashin kaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta sayyidina Umar ɗaya daga cikin manya-manyan adilan shugabanni wanda ake ganin har ma da aka samu Umar bin Abdul Aziz ana cewa an samu Umar na biyu wajen adalci a shugabanci gida-gida yake bi da daddare yawo lungu-lungu yake ya ji ko akwai gidan da ake kukan mulkinsa ko wani damuwa amma sai Allah ya kawo wani irin bala'in wato fari da yunwa a zamaninsa kuma to dalilin Umar kenan har aka ce sai da Umar ya daina cin abinci wanda yake da miya yace sai dai zai ci irin abin da talakawan su suke ci saboda haka wannan kamar yadda aya da ta gabata ta faɗa tun kal ayyamu nudawilu ha bainan nas haka Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya isa yayi yaki kuma ba wanda ya ji ciwo a cikin mutanensa gaba daya amma sai a yayi yaki kuma ya ci nasara mai ban mamaki ya kuma yi yaki aka ci nasara akan mutanensa aka kakkashe su sahabbai suka rinka cewa anna haza ta ina yaya haka annabin Allah kuma a ce an je an kashe mu a ƙarƙashin sa yace kuna tambaya daga ina ne kul huwa min inda yanfusu daga wurin ku ne matsalar ku ce ku kuka jawo wa kanku kuma Allah ya ce tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka muke juyawa wata ran nasara wata ran ayi nasara shi tsakuwa ba wai daga rashin samun bala'i bane ba shine zabuwan mutum ba waye aiki annabi zakariya waye aiki annabi annabi yahaya Allah kuma Allah yana gani aka yanka su annabin Allah ne ya je wa'azi aka kashe shi aka kama shi aka yanka shi karuwa ne ma ta ce sadakin karuwancin ta shine a kawo mata kan annabi annabi yahaya wanda haka shi Allah yana aikata abin da ya ga dama ne la yusalu amma ya fa'alu inda mun ga bala'i to mu roƙi Allah sauƙi manzo Allah ya ce mana za a samu azzaluman shugabanni sai kun ga abin da ba ku so abin da ba ku son ku ji za ku ji abin da ba ku son ku gani za ku gani za su zo su hana ku haƙƙin ku sai sabai suka ce ya rasulullah mu yaƙe su yace la ma aqamu fikum as-salat kar ku yaƙe su matukan ba za su zo su ce kar ku yi sallan jami'in a farilla ba kar ku yaƙe su inda za su bar ku yi sallan ku kar ku yaƙe su to yaya za mu ya ce idan haƙƙin da Allah ya ɗora musu a kan ku ku ba su haƙƙinsu ku naku haƙƙin ku zo guri na in ji Allah ku ni ku roƙe ni haƙƙin naku amma maza Allah ce kar a yaƙe su to da haka duk duhun kan da wasu suke amfani da shi ba hanyar tsira ba ne idan malamai sun yi magana a ce masu tsoro me yasa kuka yi ta kuka kuna ta roƙon tsoron ya dame ku a masallacin nan sai mun gwada ku kowa ya an tsare shi an gwada shi kuka yi ta roƙon Allah ya ba ku shugaba ya ba ku irin wanda ya ga dama ko ba shi ya ba ku ba a'a ko kuka nemo ko ba kuka kuka ce ya ba ku kuma ya ba ku da wasu masu lalata tunani su ce wai mun yi kuskure mun zaɓe mutum mun ce shine tsarkakakke wannan daidai muka yi kai ne baka san Allah ba mu muka san Allah a hakan mun yi daidai ne abinda Allah ya ce kenan idan ka ga mutum ya yi gaskiya jiya ya yi gaskiya yau ya yi gaskiya gobe sai ka sakankance da cewa goben ma bibin ma gaskiya zai yi ko kotu ne ba za ka ɗauko makare sai kai shi shaida ba za ka dubi to ya wannan ɗin ka yadda shi kaɗai na tsarkakeke ha kai dai Allah ya sa akwai wasu muƙaddimatu wanda ya ce da su za ka auna mutum wayannan muqaddimatin dole da su zaka yi amfani idan mutum ya nuna maka amana jiya ya nuna maka ya nuna ma gobe to shine mutum a wurinka saura kuma sai ka bar wa Allah balle mu da da yawa ba akwai abubuwa da ba za mu faɗa muku ba ba komai ake faɗa ba amma mu mun san irin abubuwa da yawa da suke faruwa kai din nan yanzu baka san wa kake bi ba zamani ne wanda haka ya zo yahudu sun riga sun bata duniya za ka bi mutum kana ganin kana bin kai baka san wa kake bi ba ba shi kake bi ba haka matsaloli suke za a kawo maka mutum a za a kawo mutum a masa shari'a a kashe shi a matsayin ɗan ta'adda ba shi ne ɗan ta'addan ba wani abu ake so a nuna wani wata, wata siyasa ce irin ta duniya ta yahudawa saboda haka ba mu da magani illa roƙon Allah yanzu kar ka ɗauka wai kana bin mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yawman ma wa abgid bagidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma wasu ce annabi ne wasu ce wasu ne daga cikin manyan sahabbai to me ake nufi da kar ka so mutum ɗari bisa ɗari kar ka ki mutum ɗari bisa ɗari za ka iya kin mutum a sa an tuhu an an an takarahu shay'an wa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa sharrul lakum to in ka so rabi da rabi idan ya zo ya baka mamaki ba za ka samu stroke ba to da rabi da rabi ka so ki samu amma ka so 100% in ya zo ya baka mamaki sai ka samu stroke ha kuma in ka ki ɗari bisa ɗari to ka so shi kafan da za ku zo kuma daga baya ku yi wani hulɗa mai kyau da shi sai ya zo ya bayyana kuma mutumin kirki ba haka haka Allah yake gudanar da al'amarinsa annabi ne mafarki yayi an nuna masa za shiga makka da nasara ya kuma ce sabai a shirya kuma Allah bai nuna masa yaushe ne nasarar ba ya ɓoye masa ya tattara sahabbansa suka je ga su ga makka kafirai suka su haili kuna amrin suka suka ce sai a koma dan yau in an shiga a wannan shekara wato duniya za ta ce mu an mana fin karfi dan haka ba za a shigo ba sai lokacin da muke so annabi ya ce a koma sai suka ce ya rasulullah me haka ya ce a koma kuma sharadin mu ma in naku ya kafurta ya dawo ba zai koma wurin ku ba annabi ya ce mun karba in namu ya koma gurin ku ya musulunta za ku dawo mana da shi annabi sai yi sai da umar yana ta cizon yatsa har rasulullah mutum ya musulunta mu mayar musu da musulmi ya ce yi za mu mayar musu allah zai fita shi to kuma na na na mu da suka ce allah ya wadatu ga barinsa me za mu yi da shi ya riga ce ya bar musu da shi ya koma wurin so me za mu yi da shi allah ya wadatu ga barinsa annabi ya ce duk ku tashi ku warware haramin ku kowa ya warware haraminsa ya yanka dabbansa kowa ya zugun ba wanda ya tashi don kasancewa in kai malami ne ma kai kira ko da gaba ɗaya an ma bore to annabi an fara masa sai aka fara masa kowa ya ki tashi sai annabi ya shiga gida ce la hawla wala quwwata musallama bayan Allah sun halaka me ya faru ga abin da nace mutane su annabi ni in gaya musu abu amma wai ba wanda ya bi ni ba wanda ya ta ce ina ce kai Allah ya ce kai ne sai to ka je kai abin ka karabu da su sai da na Umar ya rinka zagawa cikin sahabbai ya ce ala suna ala haqqin wa hum ala batilin fa liman wadaddaniya mu ba mu muke kan gaskiya bane wayannan mutane suna kan ƙarya don me za mu koma da kaskasci ألم يقل الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون to me yasa za mu koma don ka san shi yasa sahabban ma wani ya fi wani kowa da matsayinsa tilkar rusulu ma Allah ya ce faddalna ba abin alama haka su ma sahabban yana zazzagawansa sai ya zo ta wajen sayyidina Umar yana sai sayyidina Abubakar sai Abubakar da sun kai da kansa saboda ladabi ya zo wajen sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya fisgo rigansa bai wuce ya juyo ya ja rigansa sai ne ta zauna sai zauna me kake faɗa ne me kake yawo kake gaya wa jama'a ita Allah suna ala haƙin wa ala baɗin faliman wadaddaniya ashe Allah bai ce da tadkhulun al-masjid al-harama insha Allah amin yace ya faɗa to ya za mu koma ina baka ce Allah ya ce ma bana ne yace a ita to za mu shiga sai sai dana Umar ya tabu mai zauna kai Abubakar kafi ne imani duk wannan hankalin ya tashi na duk zagaye zagaye nan ga Allah ya shiga ya ce masa bana ya ce maka bana ne yace a ce to za mu shiga sai da kuma Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أما فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا abinda ba ku sani ba Allah ya sani kuma Allah ce akwai wasu mutane ne a makka an taɗa uhun fa tusibakum minhum ma'arra ku je ku kashe wanda zai musulunta walla bai yi ne ku kashe shi ba yau a bana a yau ba banan ba za a shiga ba akwai wanda za su musulunta akwai wanda ƴaƴansu za su musulunta akwai wanda suna cikin wasu mata za a haife su musulmi za su zama ba zan nan za a shiga ba wallahu ya hukumu la ma aqiba li hukumi haka Allah yake yana hukunci baka kuma bin sawu kace dan me da haka mu ne muka ce Allah ya bamu sai ya bamu abin da ya bamu muka samu matsala to ba mu san me Allah yake nufi ba sai mu yi ta roƙon Allah Allah ya shiryar mana Allah ya gyara mana amma in muka yi ta ce Allah ya bi ne to manzo Allah ya ce karka tsine wa danka ka tsine wa kanka to haka ne ka tsine wa shugaban ka ma ka tsine wa kanka in ka tsine wa danka da yawon banza yake yi ya dame ka ya zage ka sai ka tsine masa sai ya shiga shan giya ya shiga shan ya shiga ya shiga neman mata ya shiga cikin yan sara suka ya zo ya nemi kashe ka saboda tsinuwanka ta yi amfani addu'an ka ya ci ka ka ne wa kanka kenan ta haka ku roƙa mutane shirya ku roƙa wa shugabannin ku shirya ku ce Allah ya shiryar da su Allah ya zaɓa mana wanda suka fi alheri ba mu sani ba imani ne yake daɗa ƙaranci imani yana daɗa nisa dukanmu ba mutanen kirki ba ne astagfirullah har mu to waye ka nuna mutumin kirki waye baya sabon Allah in dai kana son ka samu tsarkakakke ina yake abu kawo tsarkakakke babu dukkan mu masu laifi ne sai dai na wani ya fi na wani wani yana da 10% wani yana da 100% wani yana da 80% wani yana da abun nan kuma haka Allah ya ce in kun yi laifi in muta an muku laifi ku yafe an yi zuru duk laifin da aka maka yafe sai Allah ce to ku din ala tubuna ya gafara Allah lakum ku ba ku laifin ne Wani ne bai musuluncin sa bai tabbata ba a gurin sa bai sun kashe shi Allah ce kazalika kuntum min qablu ku ba annan bane da fa manna Allahu alaikum fa tabayyanu saboda kan mu dai mun san masu laifi ne kuma ba ma daukan abin da ya faru sai sakamakon laifin mu babban matsala ka ɗauka kai ne tsarkakakke sauran mutane ne halakar to ka gama samun matsala kowan mu ya ɗauka shi mai laifi shi ne nake nufi da cewa dukan ai ba mutanen kirki ba ne in dai har za a ce sai baka da laifi ko ɗaya shi ne kai mutumin kirki ne to wallahi duk nan ku tashi wani ya ce shi bai taɓa yi wa Allah laifi ba a samu wanda zai tashi ya faɗi annabi ya taɓa yau sai na aliyu haka yace kowa yana wasu wasi a sallah sai na aliyu sai ji kaman shi ban da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye zai tashi yayi sallah har yayi sallama bai yi wasu wasi ba sai sai na aliyu ya daga hannu yace ni ne annabi yace wanda yayi haka zan bashi wannan alkyabban alkyabban guda biyu ne da ja da wata kala sai ce zan bashi wannan bai nuna jan ba sai sai na aliyu ya tashi kama na fila ya yi sallansa annabi na kallonsa ya gama ya ce kayi wasu wasi ko baka yi ba shi ya rasulallah wallahi raka an farko ba abinda na tuna sai lahira da Allah Allah kawai nake tare da shi har na zo raka'a ta biyu na ƙarshe sai zuciya na tace ina ma jan nan zaka bani ba mu yafe wa ƴan uwanmu mu yarda da junanmu mu kalli kanmu a matsayin bayin Allah kunu ibadallahi ikwana al'umma da suka da hassada da keta da mugunta da fata na dina sharri ina za ta samu shugabanni na gari haka fa muke almajiranmu da malamanmu da talakawanmu haka fa muke ba al'umma da suka da zalunci yanzu ka samu mutum wani ma malami ne ko ustazu ne ka bashi miliyan ɗaya ka ce masa to kai dai naka dubu ɗari uku ne an bashi da yawa kowa bashi amma duk sauran yan uwanka na gari ka bi ka bashi ka ba su dubu ɗari ɗari wallahi ba za su samu malami sai an yi sa'a wani zai yi kokari in yayi kokari ba da dubu goma goma wani kuma sai dai a ji labari to in aka naɗa wannan malami ya zama shugaban Najeriya ai hakuri na tsawaita to amma dai ina mana nasiha gaskiya mu koma ga Allah mu rinka yin addu'a musamman wayannan kwanaki mu yi ta addu'o'i na alheri amma ba na sharri ba shi yasa na kawo wannan point Allah mai girma Allah mai girma godiya ya tabbata ga Allah da yawa sarki ya tabbata gare safiya da yamma babu wani ubangiji sai Allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya mulki nasa ne godiya nashi ne shi ko mai iko ne bisa dukkan komi babu wani ubangiji sai Allah shi kadai ne ya taimaki bawansa ya karya ga yan kafirai shi kadansa Allah muna neman tsari da kai ka kiyaye mu madalla madogara kai ya ubangiji babu da karfi bamu da tanadi bamu da dabara sai zuwa gare ka ya kai mai girma ya kai madaukaki Allah ka ɗauka musulunci da musulmi ka ƙasar da kafirci da kafirai ka dammarar da makiya addini Allah ya mai sako sutura ya wanda wato wato ya kewaye da dukkan komai wajen sani ya mai jin sautuka da don haƙƙin annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kursiyinka da ka kafa Allah ya wanda zuciyar mai tsoro takan samu natsuwa in ya koma gare shi ya wanda yake kare masu tsoro daga takubba idan an zare su ya wanda yake yaye bakin ciki in ya tsananta ya wanda yake yaye sharrin makiya idan sun shirya makirci sun yi fushi akan mutum zuciyarsu ta yi baki kirin ya ubangiji irin waɗannan mutane idan sun zo mana ka juyar da su idan sun tashi a kanmu ka toshe su kai ne Allah kai ne ubangiji na kai ne ubangijinsu kai ne ubangijin talikai ga baki ɗaya mun yi garkuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa guda goma da waliyan Allah masu karinci ya ubangiji kayin barna ya bayyana masu ta'asa a bayan ƙasa sun rinjaya bayan ka ba su da mafaka sai zuwa gare ka ya ubangiji ka dammarar da waɗannan 'yan ta'adda a zalumai masu zaluntar mutane ka ɗaiɗaita su dukkan ɗaiɗaitawa ka mai da makaminsu a kansu ka mai da makaminsu kuma a cikinsu ya mai jin kan mafi jin kan masu jin kai ya mai jin kai duniya da lahira ya rayayye ya mai rayawa ya wanda shi ne mai tsayawa da gyaran halitta ga baki ɗaya ya ma abucin girma ya ma abucin ɗaukaka bayan Allah Allah na umarninmu da adalci da kyautatawa juna da ba mu abuta zumuntanmu haƙƙinsu yana hana mu alfasha da munkari yana mana wa'azi ko za mu wa'azi insha Allah kamar yadda muka yi idi na ƙaramar sallah a masallaci to haka ma bana kai wannan babban sallah idan an yi ruwa kamar yadda muka yi a nan cikin masallaci za mu zan ba a yi ruwa ba za mu je can filin stadium insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi